سبحانك وتعالى الحمد لله رب العالمين اللهم توفيق mai da zai muka saba faɗa kullum yau muna litinin alhamdulahi mun gode wa ubangiji ya kai mu azumi yau sha biyar yau litinin sha biyar ga ramadan hijira alif ɗari hudu da arba'in da biyar watan mutum yana ashirin da biyar ga watan uku hijira dubu biyu da ashirin da hudu wallahi alhamdu muna cikin suratu sadi ko eh daga nan za mu shiga suratu zumur insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
وقال سيشي magana ne akan roƙo da shaidan ya yi a jinkirta masa cewa kai ya mutu ya sai wato sai wato ya ɗau lokaci sai can ƙarshen zamani Allah ya ce ya ba shi wannan fa'in na kamar munzarin ila yawmil waqtil ma'lum lokaci zuwa lokaci abin sani wannan lokacin abin sani shi ne lokaci na busa ta farko busa da za a yi kowa zai mutu wannan busar da za a yi to a sannan shi sannan sannan shi iblishi shaidan ne sannan zai mutu shi ma to shi ne yake ce shaidan din yace na rantse da bayaka la ugu yannahu wallahi zan batar da su azmai na baki daya duk mutane sai na batar da su amma da ya gama cewa duk zai batar da su sai kuma ya yi istisna'i illa إلا عبادك منهم المخلصين sai istisna'i ya toge wasu ya ce illa ibadaka sai dai bayanka eh minhum daga cikin wato al'umma daga cikin muminai wato al-mukhlasina ai su ne muminai قال فالحق والحق أقول ko sai dai bayinka to a cikin bayan naka akwai muminai sai ya ce fal haqqa wal haqqa ko kuma fal haqqu wal haqqu ka gani eh in kai masa ruwa fal haqqu gaskiya minni daga gare ni eh ko kuma fal haqqu asami ita ce rantsuwa ta eh to fal haqqu wato gaskiya to shi kuma na gaban kace masa wal haqqa to ka fassara shi da wato kai masa nasaba ne da fi'ili wanda fi'ilin gaba shine zai zai zai za za za ka kaddara shi a baya eh fal haqqu qasmi eh fal haqqu qasmi wa aqulu al haqqa ina faɗar gaskiya eh haqqu shine wato rantsuwa ta ko kuma gaskiya dai daga gare ni ne kuma ina faɗar gaskiya na amla anna jahannama wallahi zan cika jahannama ninka daga kai ba na da kai shi dan da zuriyarka eh لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين azma'in cika jahannama minka daga kai da zuriyarka wa mimman tabi'aka da duk wanda ya bi ka minhum daga cikin mutane azma'ina baki daya قل ما أسألكم عليه من أجر kul ka ce musu ni dai bana tambayar kula da alaihi ay ala tablighi risalati bisa isar da wannan manzanni bana tambayar ku cewa ku bani wani lada وما أنا من المتكلفين ni ban zama daga cikin masu kagen wannan alkurani ma'ana wannan alkurani ba kagarsa na yi ba eh ba kagarsa na yi ba min tilqa'i nafsi daga katarnin kaina إن هو إلا ذكر lil'alamin للعالمين shi dai wannan alkurani bai zama wani sai dai izatun wa'azi ne lil'alamin ga mutum da aljan ai al'uqala masu hankali dunar mala'ikati banda mala'iku ولتعلمن نبأه بعد حين wallahi za ka san da ba ku labarinsa ko kuma wallahi za ku san labarinsa ku ya kafiran maka za ku san da ba ku ai khabar sirki labarin gaskiyar qur'ani za ku sani ba da hinin bayan wani lokaci lokaci zai zo dole za ku sani shine yawmul qiyamah ranar alqiyama wa alima alima din nan bi ma'ana arafa ne wallahi qabl hala muqassir muqaddar ai wallahi za ku sani بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم tanzilul kitabi saukar da wannan littafi shine alqur'ani alqur'ani mubtada kenan min Allah ai daga Allah yake al-azizi mabuwayi a cikin mulkinsa al-hakim kuma gwani a cikin aikinsa إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله الله مخلصا له الدين mu dai mun saukar da wato littafi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun saukar da shi bil haqqi da gaskiya fa abudullah ka bautawa Allah mukhlisan kana mai tsarkake addini addini lahu gare shi mina shirki daga shirku ai mu wakila kana mai kadaitawa lahu gare shi ألا لله الدين الخالص Allah ka sani addini wanda yake tsarkakakki ya tabbata ga Allah ai la yasahiqu ghayruhu wani ubangiji baya cancanta wato addini khalisi والذين تدعون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله zulbe kaga wanda suka riki wato min dunihi suka riki auliya a masoya min dunihi koma bayan Allah ya suka riki al-asnamu kuma ka suka zama su ne wato masoyan su masoyan su wahum kufaru makka su ne kafiran maka qalu sun ce ma na abuduhum wannan kuma kan ba ma wata musu illa li qaribuna sai dai dan su kutas- su kusantar da mu ila Allah zuwa ga Allah zulfa kusanci ai qurba kusanci إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون Wani gadar Allah shi ne yake hukunci abin da yake tsakaninsu, wa bainal musulmi da tsakanin musulmi. Fi ma hum fihi ta cikin abin da suka sance suna sabani a cikin sunan amrul dini daga lamarin addini. Ko yudkhilul mu'minina jannata Allah sai ya shigar da mu'minai aljanna wal kafirina nar ya shigar da kafirai kuma gidan wuta.
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Hakika dai Allah baya shirin da wanda yake makareci fi nisbatul waladi a cikin dangana wato da ilaihi zuwa ga Allah zuwa gare shi kuma kafaru wato mai yawan wato kafirci bi ibadati da bauta wasu ghairar Allah wani Allah لو أراد الله أن يتخذ ولدا yastati لاستطيع ma مما يخلق yakhluqu wa yasha law arada Allah an yatahiza walada da Allah yana nufin ya riki da kama kalu kamar yadda suka ce ittahazar rahmanu walada to da ya so to lastafa da ya da ya zabi ma ya sha wa abin da ya so min ma hal- min ma ya halaku da cikin abubuwan da yake halitta eh wato sai sai Subhana.
wata khazahu sai ya rike shi waladan da gairu man qalu ba waɗanda ba- ba wanda suka faɗa min al mala'ikatu daga mala'iku da suka ce balatullahi ya'ya ne mata na Allah da uzairu shi ma suka ce uzair ibn lahi dan Allah ne wal masihu masihu ma suka ce shi ma dan Allah ne to subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji tanzihan lahu sarki ya tabbata gare shi an ittakhazul waladi gabara nuka da wato ba zai ba zai riki da ba eh ba yi da da shi bai haifa ba ba a haife shi ba eh domin ba wani abu da ya infisali da gare shi shi kuma bai infisali daga wani abu ba هو الله الواحد الواحد القهار القهار شيني الله الواحد المقدسي القهار mai rinjaye halƙihi ga halittarsa خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار nahara على الليل alallai shine ya halicci sammai da kasai bil haƙƙi da gaskiya eh yuka wurin laila alal nahiri yana shigar da dare alal nahiri bisa yini eh shikenan fa yazidu sai yinin ya ƙaru da yuka wurin laila yana shigar da dare alal- alal nahari cikin wato yini fa yazidu sai yinin ya ƙaru eh sai ka ga wata ran wato daren ya kankance amma yinin ya yi tsayi eh to wannan wato kaga shigar da daren ya yi cikin yinin shine wato yasa kuma daren shi ya yinin kuma shi ya ƙaru wai ka wurin lahara yana shigar da kuma yini alal laili bisa dare yan ya shigar da shi fa yazidu sai shi kuma daren ya ƙaru kuma ya- yinin sai ka ga shi kuma ya kankanta وسخر الشمس والقمر shine wanda ya hore rana da wata كل يجري لأجل مسمى kowanne daga cikinsu ya jiri yana gudana a cikin falakinsa da ajalin ga ajali musamman abin an fito wato shine ranar alkiyama ألا هو العزيز الغفار gaba ala ta sani huwa al-aziz Allah shine mabuwayi al-galibu mai rinjaye ala amrihi bisa lamarinsa al-muntaqim mai yin hukuma min a'da'ihi ga makiyansa al-gaffaru mai yawan yin gafara li awliyaihi ga masoyansa خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها Zaujaha زوجها halaka ku ubangiji shi ya halicce ku daga rai wato ciki guda ɗaya ita ce Adamu daga Adamu duk aka yi halitta sun mace alamin ha zaujaha sai kuma ya sanya wato matar wannan ran mai daga wannan wato ran guda ɗaya ma'ana tun da aka halicci annabi Adam da za a halicci matarsa sai aka halicce ta daga wato jikin haƙarƙarinsa haƙarƙarinsa na hagu kaga daga wannan ran ƙwaya ɗaya ita ma kenan kaga aka fitar da ita sun mace alamin ha zaujaha shine yace sai ya sanya wato matarsa min ha daga wannan ran wanzala وأنزل لكم من الأنعام ثمانية yata أزواج azwaj anzala lakum samaniyata azwaj ya sauka muku da dangogi takwas min al'ami daga dabbobin ni'ima al-ibli shine wato raƙuma wal baqari da shanu wal gaman wal ganami da tumaki da awaki ya sanya muku sindi sindi guda takwas min kullin zaujani daga kowanne daga cikin su ya sanya zaujani sindi biyu wato zakarun wa unsa namiji da mace kama buyina ko kuma kama bayyana kamar yadda Allah ya bayani fi suratul an'am a cikin suratul an'ami يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في zulumatin ظلمات salas ya halkukum ubangiji shine wanda ya halicce ku bi butun ummahatikum a cikin uwayenku halkan halitta min ba da halkin bayan halitta ai nudufan kuna dugon mani summa alakan sannan gudan jini summa mudakkan sannan kuna kuma tsokoki fi zulumatin kuma ya halicce ku a cikin dubbai guda salasin guda uku iya zulmatul batni shine duhun ciki wa zulmatul rahimi da duhun kuma ita mahaifa uzurmatul mashimati da- da kuma duhun wannan rigar da wato ake yago in za a haifi jinjini ake yago shi daga ciki ذلكم الله ربكم له الملك mulk wancan shi ne fa ubangijin lahul mulk mulki ya tabbata gare shi لا إله إلا هو babu abin bauta da cancanta illa huwa sai shi فأنا تصرفون to ya ake juyar da ku an ibadati ga burin bauta masa ila ibadati gairi zuwa bautar waninsa إن تكفروا فإن الله غني عنكم in kun kafirce Allah ya wadatu ga burin wato Allah ya wadatu in kafircin ku ba zai tauye shi da komai ba ولا يرضي لعباده الكفر ko ko amma fa ba zai yarda da kafirci ga bayansa ba wa in arada ko da ya nufe shi min ba zihim daga shashin su وإن تشكروا يرضه لكم wa in tashkuru in kun gode wa Allah Allah tun ne kuka yi imani yardahu zai yarda da shi biskun alha yarda wa dammi ha kuma ko yardahu ma a ishba'in da hana ishba'in wa dunihi da kuma wato da kuma wato da rashin ishba'in ai zai gode wa shukran godiyar lakum gare ku zai yarda da wannan godiyar lakum gare ku ولا تزر وازرة وزر أخرى rai mai laifi wala ta zuru ba ta ɗaukar wuzurar rabcin wato laifin wat- laifin rai kura wata ai la ta hamilu ba za ta ɗauki laifinta ba ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون sannan makomakku tana ga ubangijinku in ku aka mai da ku sanyi na fayyana biyu kuma zai ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa duk abin da kuka kasance kuna aikatawa in kuka koma duk za ku same shi a can إنه عليم بذات الصدور shi dai masani ne da abin da yake cikin kira za a yi mafi kulub da abin da yake cikin zukata وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه idan idan wato in za masa insana durun idan wata cuta ta shafi mutum shine kafiri eh to da arabahu sai ya kira ubangijinsa ai ita darra sai ya kankan da kai ai muniban wato yana mai komawa ai razin yana mai komawa ilaihi zuwa ga ubangiji ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل sun ga za ka wala hu ni'imatan minhu sannan idan ubangiji ya bashi ni'ima ya bashi wato ni'ima minhu daga gare shi to shikenan nasiya sai ya manta ko kuma ai ma'ana ta raka sai ya bar ma kare ya du abinda ya kasance yana kira ayyata da rawa yana kankan da kai ilai zuwa gare shi min qablu tun gaban wato a bashi wannan ni'ima da ya shiga tsanani eh wato tun da tun gaban a- wato tun gaban a- wato tun gaban a- wato wato idan aka bashi ni'ima wato idan aka cu aka bashi aka cutar da shi aka samu masa cuta sai ya koma gurin ubangiji ya ta addu'a to summa idza khawwalahu sannan idan ubangiji ya bashi ni'imata ai wato wato baiwa ta ni'ima minhu daga shi ubangijin nasiya to shikenan shi shedan wato shi ba to shi wato kafirin nasiya sai ya bar ba kana yadu abinda ya kasance yana yin kankan da kai ilahi wato zuwa kai shi min qabl duk gaba وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله waj'ala lillahi andada kuma ya sai ya sanya wato kishiyoyi lillahi ga Allah ai shuraka aba- ababan tarawa da Allah li yudilla ko li yudilla dan ya batar ko kuma dan ya batar an sabili ga barin wato tafarkinsa shine dinin Islam addinin musulunci قل نعم.
تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار cewa za a wasu insan birnin da arabin mulmini suna za a hawwalahu ni mutum minhu da sai ma kane da wuri lai min kawai shi nasir nasir ba ba ka bi ba nasib kai naka ai hazin ne irin wannan zama ka bi wannan wanne jalalain ne ba wannan sawi ne zaɗin baya da ya ce sun mai za hawal huni mutum min da ya ce ba kuma za ka wala wani mutumin da siya ma ka ne duru ilaihi min qabl na to ina nuna shi kafiri in ya samu ya shiga tsanani ai Allah da yake roƙa eh to amma da zaran wato ya fita daga tsananin sai kuma ya manta wa- sai kuma ya manta wanda yake roƙo din eh wa yake roƙo ba Allah yake roƙo ba To, kuma Allah ne yake yayewa mu shi ya yaye kaga ku shi kenan eh kamata yi wanda ya maka alheri ka san ya maka alheri eh to shi kenan ne ta cewa nake hazinu right Hazin ba hazin ne? To, me- me ya kamata?
قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Kul ka ce musu tamatta, wato ta- tamatta, ka ji daɗi bi kuburka da kafarsu ka kalilan kaɗan, ai baƙiya ta ajalika, sauran ajalinka, in ka kai min asabin ne kana daga cikin ‘yan wuta, أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه yanzu amma bisa bibin yi amma huwa ƙarijin shin wanda yake wato mai ibada ai ƙa'im ƙa'im tsayayye ko za'ifin da'a ce da ayyukan na da'o'i ana allaili sa'o'in dare sajidan yana mai sajada wa ƙa'iman yana mai tsaya fi salata a cikin sallah ya hazarul akhirata kuma yana tsoron ranar lahira ai ya khafu azaba yana tsoron azabarta wa yarju rahmatar rabbihi yana ƙaunar rahama ubangijinsa shine aljanna to yanzu wannan ya zama kaman huwa asin kaman wanda yake mai sabo bil kufr da kafirci eh aw wato kawo gari ko kuma waninsa wa fi qira'atin wa fi qira'atin am amman am daban man daban eh amman fa am bi ma'ana bal wal hamdu wa bi ma'ana bi ma'ana bal alhamdu kuma ta istifhami ce قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون dole ka ce musu shin waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai da wanda ba su da ilimi ai la ya sauya ne ba za su daidaita ba kama la ya sauyi alimu wal jahili kamar yadda malami da jahili ba za su daidaita ba to nan ma nan ma nan ma falalar ilimi ya zo a cikin hadisi neman ilimi farilla ne musu dukkan musulmi namiji to bai karasa ba ya ce musulmacin ba to mu je ruwaya ce dai ya faɗa a cikin ihiyayen ulumuddin mutane sun yi sabato ba sun yi saɓani a cikin ilimi wanda yake shi farilla ne bisa kowane musulmi ma- malamai masu masu kalami masu ila malaman tauhidi suka ce shine ilimin ilimin wato alkalamu zance domin da wannan ilimin ne za a riski wato sanin tauhidi za a san wato zatin Allah da sigofinsa baki haisu kuma suka ce wato shine ilimin fiqihu wa- domin da ilimin fiqihu za a san ibadu za a san halal da haram to su kuma masu ilimin tafsiri da kuma masu ilimin hadisi sai suka ce wato abin da ake nufi a nan wato ilimin wato wato qur'ani wato da wasu nasu da hadisi domin da daga sannin da sannin wa'annan ne ake saduwa zuwa mai da sanin wa'annan ne ake saduwa ga sanin wato ilimai baki ɗayanta malaman sufaye su kuma suka ce shine ilimin sufanci to da wannan ilimin ne bawa zai san matsayinsa a gurin Allah ta'ala wato hasilin zancen dai cewa dukkan wato jama'a daga cikin wannan jama'un da aka faɗa na wato ya saukar da wajabci a kan ilimin da ya zama shi yana kan hanyarsa wato faɗinsa da ya ce musu wato ilimi wajibi ne a bisa kan kowane musulmi farilla ne a kan kowane musulmi ai ana nufin mukallafi namiji ne ko mace ya faɗa a cikin shaddar targhib abin nufinsa wato ilimin abin da wato wato ilimin ilimin da mutum wato ba zai wato ba zai jahilcinsa ba zai yalwaci wato ba zai yalwaci yalwaci ne wato wato wato jahilcinsa ba zai yalwaci insanin mutum ba insanin mansubi ne ko maqulun bihi kamar shahada bin lisani da harshe da kuma wato kuma tabbatarwa bil kalbi da zuciya da kuma kuduri cewa to da kudurin cewa wato wato tashin alkiyama bayan mutuwa da makamancinsa haƙƙun gaskiya ne da kuma abin da diya waje ba kansa mai ibada ce na daga ibadu da kuma lamarin rayuwarsa da kai mai kamar ciniki siye da siyarwa duk wanda ya shagala da lamarin da yake na shari'a ne wato neman ilimin sa ya waje ba kansa ya waje bai nemi ilimin wannan abin da yake tsaya kansa a bisa misali idan lokacin sallah ya shigo wato ya waje ba a kansa ya san ya tsarki yake da kuma ya san wato abin da ya sawaka gari sai daga alkurani sannan ya nemi ilimin sallah idan ramadan ya riske shi wajibi wajibi gare shi wato ya duba ya san ilimin wato wato me aka farlanta a azumi idan wajibi ya kame ya kama shi wato wajibi ne a wannan lokacin mai ilimin hajji sun ya hajji yake idan yana da dukiya wato wato waji malu ko malu malu ne in kana inda hu malu ko to ai zakka kuma ya وإن كان له مال idan yana da dukiya وجب عليه الحول وحال عليه الحول kuma shekara ta yi masa ta yi zo masa تعين عليه علم الزكاة to wajibi ne ya san ilimin zakka mana ka kara masa karfin dabara
وجب عليه علم زكاة ذلك السلف من المال وإن wato dole ya sanya ta ya zakka wannan sinfin na wannan dukiyar yake باع أو اشترى idan ya yi siya ko ya sayar وجب عليه علم البيوع ya kamata ya wajaba a kansa ya san ilimin ciniki والمصارفة da kuma yadda zai sarrafa dukkan hulɗoɗinsa وهكذا سائر الأحكام haka man sauran hukunce-hukuncen لا يجب عليه إلا عندما يتعلق به الخلاف wato a- abin da yake waje ba
لا يجب عليه bai waje ba kansa ba إلا عندما يتعلق به الخلاف sai dai wato lokacin da wato zance ya waje ba ya ayyana a kansa وإن قيل in aka ce يضيق الوقت على نيل علمه wato lokaci ya kuntata a bisa neman ili samun ilimi ما فوجب به في ذلك الوقت abin da aka yi zance da shi a wannan lokacin قلنا sai mu ce لسنا نريد mu dai ba mu zama muna nufin ba عند بلوغ الوقت المعين zuwa wato saukan lokaci wanda yake mu'ayyani إنما نريد بقربه kare dai muna nufi bukurbi da kusancinsa بحيث أن يكون له من الزمن da haisu ta yadda wato daga zamani abin da zai kasance da shi ne daga zamani بقدر ما يحصل ذلك العلم wato gwargwadon yadda zai samu wannan ilimi zai hasalar da wannan ilimi المطالبة به wanda ake nemansa da shi وورد ya zo فضل العالم على العالم wato wato darajar malami akan wanda yake bauta
كفضلي على أمتي kamar fifiko na ala ummati bisa al'umma ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. wato malami wannan malami akan abidi ya yi kyau لنفل
alhamdulillah ba ƙari ko kan ilimi ne ilimi ilimi ilimi wajibi ne don duk abin da mutum zai yi sai da ilimi eh ita kanta ibada za ka yi da karbu sosai da ilimi eh duk abin da za ka yi bai kai sallah ba To sallah sai ka ga ya take yi kafin sallah ta inganta sai alwala ta inganta kan alwala ta inganta sai tsarki ya inganta to wajibi ne duk mukallafi duk wani musulmi ya sanya hukuncin ibadarsa take in azumi ya zo wajibi ne ka sanya azumin nan yake ka san hukunce hukuncensa ka san abin da za ka yi ya ɓata azumin eh ya kuma hukuncinsa yake duk wajibi ne mutum ya sani in hajji za ka eh, wajibi ne ka san hukunce hukuncen hajji ka san ya aikin hajji ma yake eh me ya rukunansa me za ka yi ma ka ɓata hajjin wannan wajibi ne kuma ilimi daraja ne eh ilimi daraja ne kuma ba a girma da neman ilimi sai mutum ya tsufa yana neman ilimi ka gani wajen kayi shekaru ko baka fara da wuri ba duk wannan ba wuce ba ce za ka iya neman ilimi Eh, kuma zala a cikin mawaƙi da yawa ya nuna mana farlar ilimi kuma ya nuna darajar masu karatu masu ilimi Eh, yanzu ga wannan wannan hadisi ne fadlul alimi ala abidi wa fadli ko ala ummati darajar mai ilimi saboda kusan duk abin da za a yi kan ilimin za a koma kan ilimin za a koma yanzu idan baka kwaikwayi in baka yi ilimin da za ka yi sallah ba to ya sallar ka za ta karbi in ka yi sallar in ta ɓaci ya za ka yi ka gyara ta ai in baka san yadda za ka yi ka gyara sallar ba ai kaga ba za ka gyara ta ba, tunda baka san yadda za ka gyara ta ba. eh ba a ji ta kama ka ko kabili ce ta kama ka eh in kabili ta kama ka yaushe ne ma in kabili ta kama ka sallar za ta ɓaci Ka gani? hatta a cikin sallah akwai wanda abubuwan laifin da in kai su ma kai musu sajadan ba sai sallar ta ɓaci tunda ba komai ake wa sajadan ba Eh. to kaga in baka san irin wa'annan ba kai ka ga cewa misalan kayi abu- kayi laifi a sallah shikenan sajada ta ga an ce maka in an yi ragi kaza za a yi sallah za a yi sajada kawai shikenan kai sajada to duk wannan rashin karatun shine yake janyo ba a ba za a gane irin waɗannan matsaloli ba yasa da'ima muke ba ƴan uwa shawara a rika karatu ko kaka eh an san ana cikin sha'anin harkar rayuwa kowa in ya tashi kokari yake hasarar da abin da zai kai maka eh to amma ɗan karatu dai akalla dai yanzu za a san a san ibada a san abin da Allah ya farlanta a kan mutum wannan wajibi ne wajibi ne mu yi shi eh wajibi ne mu yi wannan akwai abubuwa da yawa suna nuna farlan ilimi suna nuna darajar ilimi eh to hmm.
أليس للذين يعلمون والذين لا يعلمون shine halin sawul ka ce musu halin sawul lazina ya alamuna shin wanda suka zama sun yi karatu sun yi ilimi sun yi daidai wanda zina la ya alamuna da wanda su wanda ba su san komai ba ai la ya sauya ne wa'annan ba za su daidaita ba amma la ya sauya alimu wal jahilu kuma yadda malami da jahili ba su daidaita ba wannan fa Allah ne yake faɗa hal ya sauya allazina ya alamuna wal lazina la ya alamuna eh Allah ne a Qur'ani ya faɗa eh sannan ga wannan abin da manzo Allah ya faɗa eh ba fa wanda aka ɗauke wa neman ilimi ba wanda aka ɗauke wa in kana karanta ahalari ma ai mai ahalari ya yi bayani cewa ba za ka gabata ga ibada Allah ba sai ka san hukuncin Allah a cikin abin da za ka yi masa na bauta sai ka sani
إنما يتذكر أولو ba الألباب kaɗai dai wato ma'abuta hankali su ne suke wa'azuwa ai ashabul uqul ma'abuta hankula قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ka ce ya ibadi ya bayina allazina amanu wanda suka yi imani ku ji tsoron ubangijin ai ma'ana ku ji tsoron azabahu azabarsa ya tudi ihu ya tudi ihu shine ku bi shi ka gani ku ji tsoron ubangiji kuma ku biyayya gare shi in baka san yadda zaka yi biyayya ba ya zaka kai biyayya eh in bauta zaka yi baka san yadda zaka yi ba baka karance ta ba ko baka je gun malami ka je da ibada take ba to ya zaka yi ka bauta masa ka tsire ka tsere da ka ka kubuta daga waccan waccan waccan azaba haka ba haka san yadda za ka yi ba injin lazina للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة wato hasanatun kyakkyawa ita ce aljanna ta tabbata lil lazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata ayyukansu fi hazihi duniya a wannan duniya bi da'ati da biyayya eh wanda suka bayyana suka yi biyayya to aljanna ta tabbata gare su amma fi hazihi duniya eh kamar yadda muke nanata da'ima duk abin da za ka yi a nan za ka yi shi eh abin da za ka yi a nan za ka yi in ka je lahira girbar abin da ka yi a duniya za ka girba eh shi yasa an gana neman aljanna to a nan za ka neme ta eh in kuma ka kuskure to a nan ne za ka kuskure Aha.
وأرض الله واسعة ƙasar Allah mayalwaciya ce fa hajiru ku hijira ilaiha zuwa gare ta min bainal min bainal kufar daga tsakanin kafirai wa mushahadatul munkarati da ganin wato abubuwan abin ki bana idan nan inda kake ibada ta yi maka wahala to ka tashi ka tafi inda al'adullahi ƙasar Allah mai yalwa ce in ka je wani gurin ta yi ka samu yan uwa masu irin wannan ibada sai ku zauna ku yi eh ko kuma ka je ma inda ba kowa shikenan ka je ka kafa wajen ka shikenan ka ibada ka tsakaninka da ubangiji ko min girman ka ka kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama eh manzo Allah ai hijira ya ban maka dan ya tsayar da wannan addini kuma sahabbai su samu dama su bauta Allah su ibada ya tashi ya hijira ya ban maka garinsa a nan aka haife shi nan aka haifa iyayensa nan ya sani nan ya saba ya tashi ya tafi madina tsakanin maka da madina tafiya ce doguwa ya koma can don ya ibada wato cikin kwanciyar hankali kuma sahabbansa su ma su fita daga wannan kangi na wahala su- su tafi madina su ma su samu sakewa su bauta wa Allah eh to kai me yasa ba za ka yi haka ba in dai manzo Allah yayi haka to ai kai ma an ka samu damar yin haka wajibi ne kai duk inda za a tsare ka a ce ba za ka yi ibada ka ba, to ka tashi ka tafi inda za ka samu damar ibada ka Allahumma sai dai inda aka ce ba za ka yi ba kana da fawar da za ka tsaya ka ce sai ka yi eh to shikenan sai ka yi
إنما يوفى الصابرون أجرهم bighairi بغير hisab حساب daidai ana cikawa asabiruna masu haƙuri Allah da'ati bisa dawoyi wa ma yubtaluna biki da abinda ake jarraba su da shi to ana cika musu ajrahum ladan su bighairi hisabi wato ba tare da wato hisabi ba ana cika musu ladan su eh bighairi mikiyal ba da ba da awo ba wala mizan wala ma'auni shi mikiyal shine kamar wanda ake yi da kwano eh a auna da kwano wannan kaga kai ne eh wanda kuma ake zuwa a ɗora kan sikili a ga nauyi to shine wannan wazuni to ana ba su ba za a sa kwano a auna ba ba za kuma a je sikili a auna abin da za a ba su na bi gairi hisabi eh babu babu wani kididdiga a cikin abin da za a ba su falala ce daga Allah amma da zala yayin da wannan aya ta sauka man ja da sanadi wato yanzu da wato ayan nan da Allah ya ce man ja'a bil hasanati ta sauka
misali yana da wato misalin ta goma Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi zik ummati ya ubangiji ka karawa al'umma ta wa nazalat ونزلت masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sai wato ayan nan masallacin da yin fi guna malam bismillah sai ta sauka kala habatan an fada saba a sanajula kamar sallah wato habbatin kamar kwaya ce da ta tsirda to da ta tsirar da zangarnu guda bakwai kumbatin da aka a habbata kowace zangarniya akwai kwaya ɗari
ai alhasanatu ana nufin wato ai alhasan su kyakkyawan aiki mai aka bikin wato da wato rubanya in kai guda ɗaya za a rubanya maka su ɗari bakwai ala ƙara sai ya ce rabbi bi ummati ya ubangiji ka ƙara wa al'umma ta wa nazalat sai ta sauƙi me man dalla zai qulu la qardan hasana yawwa sai manzon da zai gurin lillahi ƙaɗan hasanan ta sauka afan ya fa kathira ulayi ta zuwa ramar kasira ai akthar min hukumi akin wa wato ai za a ba shi wato aksar mafi yawa daga ɗari bakwai qala wa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi bi ummati ya ubangiji ka ƙara wa al'umma ta wa qala har sai ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ala da'ai ala da'ati ajrahum bi ghairi to hisabi daidai yana cika wa wato masu haƙuri bisa bisa biyayya yana cika musu ladansu ba tare da hisabi ba bi ghairi adadin ba tare da adadi ba wa qala Kala sai ya ce, raditu billahi Na yadda billahi da abin da Allah ya min, raditu na yadda, raditu na yadda
fajazahu Allahu anna khairan Allah ya saka wa manzon Allah alheri da gare mu. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake yi ce al'ummata. Al'ummata, al'ummata, shi al'ummarsa da al'ummarsa yake sallallahu alaihi wasallam. Eh, da al'ummarsa yake.
alhamdulillah Alhamdulillah. Ai wato ba abin da wannan zamu irin godiya da zamu yi ga Allah da ya sa mu cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda to kasancewa ka kasance kana cikin al'ummar manzo Allah ba karamar wato falala ba ce ba karamar wato baiwa ce ba da Allah ya mana eh za ma a gane sai an je lahira za a ga bambanci Eh, za a ga bambanci kana al'ummar manzo Allah sai ka je za ka gani eh to
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين kullum ni ka ce musu ni ne an umarce ni ana abu da Allah bauta wa Allah mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini na lahu gare shi min shirki daga shirku wa umirtu kuma an umarce ni da ana kona awala an kasance farkon musulmi ne musulmi na farko min hazil ummatu daga wannan al'umma قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم kul ka ce musu inni ni dai ina tsoro ina tsoron azabar rabbi azabar ubangiji na in as- in azabu ina jin tsoron azabar yini wanda yake mai girma in asaitu rabbi idan dai na saba wa ubangiji na to in dai na saba masa ina tsoron wannan wato azaba ta wannan yini shine yinin alkiyama قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني ka ce Allah nake bauta mukhlisan lahu dini wato ina mai tsarkake ibada ta gare shi mina shirki da shirku ko kuma fa abu ku je ku bauta ma shi tum abinda kuke so min dunihi ko ma bayan sa ai gairihi wani sa fihi tadilun akwai narko a cikin wannan lahum gare su izanun da sanarwa da annahum cewa su la yabuduna Allah ta'ala ba su bauta Allah ta'ala ba
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وأهليهم يوم يوم القيامة القيامة ka ce musu kaga hakika dai wanda suka tabe suka yi asara su ne wanda suka tabar da kawunansu da iyalansu su ne wanda suka tabe wato kuma suka yi asara ranar alkiyama na Ala- bita halidi bita halidi al'ambusi da dawwamar da kawunansu bin nara a cikin wut- a cikin wuta wa bi adamin lu- wa bi adamu usulihim ila al-huri da kuma rashin saduwarsu zuwa ga matan hurul in المؤدة أبتها لنا لهم غريس بالجنة أتكين الجنة لو آمنوا لا سن إيماني ألا ذلك هو الخسران سران المبين المبين ألا كسني ذلك وانتهلك سين تابي وكما أسارة وديك مبيني لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلال لهم من فوقهم ظلال رفر فيات بطل غريس من فوقها أبربوشنس أي لباق رفر من النار نوتا لغوتا ومن تحتهم أكاكشن سماء كوئرون ونرفر من النار لغوتا ذلك يخوف الله به عباده ذلك وتعالى da shi ne wanda Allah yake tsoratar da bayansa bihi da shi ai almu'mini na mu'mine li yattaquhu dan su tsorace shi يا يدل عبادي عليه- فاتقون ya dilla alaihi ya ibadi ya ibadi ne da lala gare shi yace ya ibadi ya ku bayi na fattaqun ku ji tsoro na والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى kaga wa'anda wato wa'anda suka nisanci daguta gumaka eh an ya buduwa su bauta mata suka nisanci wannan bautar ta gumaka wa anabu ilallahi suka wato koma ga Allah suka gabata zuwa ga ubangiji to wannan albashir ya tabbata gare su bil jannati da aljanna وبشر عباد to ka yi wa bayina albashir الذين يستمعون القول فيتبعون ويتبعون أحسنه حسنات وإن za a yi wa albishir ɗin su ne wanda suke jin zance sai su bibi kyakkyawan su kyakkyawan zancen wa huwa ma fi salahu shine abin da gyaran su ke ciki أولئك الذين هديهم الله humullah wancanan ta su ne wanda Allah ya shiryar da su وأولئك هم mu أولو ulul alba الألباب wancanan ta su ne ba abuta hankali a samu dukul ba abuta hankali أفمن حق عليه كلمة kalimatul العذاب azab shine yanzu wanda kalmar azaba ta kinkanta a kansa ai la'amla anna jahannama al'ayata أفأنت تنقذ من في النار Shin yanzu kai za ka ceci tuhuri za ka fitar da man finneri wanda yake cikin wuta wato ma'ana za ka cece shi jawabin sharɗi jawabin sharaɗin eh wa- jawabin sharɗi amma an ta tuki man finna shi ne jawabin sharaɗin eh wato wa wa wa qima fihi zaqi zahir maqamul mudmari an tsayar da zahiri a cikin sa matsayin mudmari walhamdulillah alhamdulillah lil inkar wa ma'ana ma'ana dai la taqdiru ala hidayati ba ba za ka samu iko bisa shiryar da shi ba fatun izahu balle ka cece shi minan nar daga wuta
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار sai dai wanda suka ji tsoron ubangijin su dan ada'uhu shine suka yi biyayya gare shi to lahum gurafu wato gidaje ko kuma ɗakuna sun tabbata gare su mun fauki ha gurafu da wasu ɗakuna a burbushin ta mabniyatu a bagginawa wato tajrimin ta hata har alharu ƙorami suke gudana a ƙarƙashin ta ai min ta hata gurabi ƙarƙashin wayannan wato gidajen alfaƙa ne ta sama wata ta ne ta da ƙasa da ta ƙasa وعد الله لا يخلف الله الميعاد alƙawari ne na Allah wannan an masa wa'adar lahi ai masubun fi'li muqaddari muqaddari wato alƙawari ne na Allah Allah baya saba alƙawarin sa ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله رطاما ruwa shin baka sani bane cewa Allah shine wanda ya saukar da wato ruwa daga sama Eh, ya saukar da ruwa daga sama fasalakahu sai ya biyar da wannan ruwan ya nabi a mabubbugai ai adkhalahu ya shigar da shi amkinata nab'in bugugun wato bubbuga bil ardi a cikin ƙasa sun mai hulul bihi zara'a sannan sai kawai fitar da shuka biyu da wannan ruwan mukhtalifan alwanuhu wato mai saba launi launin sa diya launi launin sa sun saba sun mai hiju sannan kuma sai ya bushe fatara hu sai ka ganshi batal fudurat bayan kore basalar bisa misali ka ganshi musfarran mai yin yar ani sun mai jalu sannan kuma bayan ya zama haka sai ya sanya shi ya zama ya zama da shi kudama wato rududdigagge ai fatatar rududdigagge إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب wato tunatarwa tasgiran tunatarwa ta tabbata fi zalika cikin wannan abin da aka ambata li ulul albabi kuma abuta hankali ya tazakkaru na biye za su rika tunani biye da shi da lalata ho shirya wasu alawa hadaniyati wato bisa wato hadaniyar ubangiji ba alawa hadaniyati lahi ta'ala bisa hadaniyar Allah ta'ala wa kudrati da ikonsa duk wato wannan abin da aka faɗa baki daya wato saukar da ruwa daga sama eh, duk ma abu kowane abu ma yana da lana bisa ikon Allah tabaraka wa ta'ala domin duk abin da yake faruwa ba wanda yake da iko ya farar da shi in ba Allah ba eh, Allah ne yake farar da komai shi ne yake da iko to ya kaga saukar da ruwa daga sama da lalace bisa cewa Allah shi ne mai iko shi zai saukar da ruwan ƙasa ba komai fakoce ba wani abu ya saukar da shi a ƙasa kuma ƙasar ta yi tsiro ta fito da abin da wato a- ta fito da wani tsirrai kuma abin da ta fito da shi na tsiran a ɗauka dabbobi su ci mutane ma su ci Da duk wannan yana da lala bisa wato wato ikon Allah kuma zai- ya bayyana mana duk yadda abubuwan suke fitowa mukhtalifan alwanu eh wato mukhtalifan alwanu wasu abun ka ganshi launin sa yalo wani ka ganshi kore wanda ka gan shi wato ja ga shi nan kala kala kuma da ruwa ɗaya kuma a gurin ƙasa ɗaya wanda duk yana nuna wato ikon Allah ikon Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma bayan yana ɗanye wato a lokacin da Allah zai bar shi ya bushe wato duk masalihun bayinsa ubangiji yake dubawa eh masalaha ta bayi Allah zai bar wannan abin ba zai bar shi ta zama a korensa ba saboda in ya ta zama a kore bai zama ya bushe ba to al'umma halitta ya shi za su yi amfani kuma da shi to shikenan ya busar da shi ya mai da shi yalo shikenan a zo sai a sare shi eh in aka sare shi kuma a sussuke shi sannan kuma a zo a yi amfani da shi a samar to duk wannan Allah ne yake yi shine ya tsirar da shi shine ya zama da shi koren shine ya busar da shi shine ya mai da shi yana shine duk ya san da kuma yadda za a yi a rayu yace to waɗannan duk abin da aka faɗa wato tunatarwa ne ga ma'abuta hankali wanda za su rika tunani da wannan abin da aka faɗa za su rika tunanin shirya shirya ubangiji a bisa wahadaniya wato bisa wahadaniyar tasa wahadaniyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma da ikonsa domin ba wanda zai wannan sai mai iko akan abu
أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه rabbi shin wanda yanzu Allah ya buɗe ƙirjinsa lil islami ya karɓar musulunci fata da sai ya shiryu wa huwa shi kuma ya tabbata ala nurin bisa wato haske min rabbihi daga ubangijinsa kamar ɗubi'a ko kuma kamar ɗaba a alaƙalbi ya zama kamar wanda Allah ya yimki bisa zuciyarsa dalla ala haza fa wailun wailun shine dalala bisa wannan وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الله wato wailun kalma ce ta azaba eh tsananin azaba ya tabbata ga masu busasshe zukata min zikrillah daga ambatan Allah ai an kabulul qur'ani gabran karba alqur'ani eh ba su karbi qur'ani ba to saboda haka rashin karbar su qur'ani Allah da kansa yace ba to zuciyarsu a kekashe take zuciyarsu ta bushe busasshiya ce to kaga ba maganar imani a cikin ta mm.
أولئك في ضلال dalalin mubin مبين wace zaka sun tabbata cikin bata mubin abayyin mabayani الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني Allah shine wanda ya saukar da mafi kyan wato zance kitaban wato littafi ne batuli ne min hasan daga hasan ai qur'ana shine alqur'ani mutashabihan mai kama da juna ayyu shibihu ba'dahu ba'dan shashin sai da kama da shashi bin nazmi a cikin tsari wa gairihi da waninsa masani abin biyantawa ai sunne fihi alwa'd wal wa'id an biyanta wato abin da yake cikin sa an biyanta alwa'd alqawri wal wa'id da narko in an ce alqawri to alqawri abu ne kyakkyawa eh in kuma na azaba ne sai a ce masa narko eh ko gairihi ma wato da waninsu duk an biyanta shi komai ubangiji ya riga ya faɗa a cikin sa ta tashe iru تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إلى ذكر الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم wato zukatan waɗanda suke tsoron rabban ubangijin su taksha iru za ta rika makyarketa ai tarta idu za ta rika makyarketa tana raurawa inda zikir wa idi wato yayin da ake faɗan narkon ubangiji din wato wato za su rika makyarketa wato suna jin irin abubuwan da ubangiji ya tanada na azaba sun matalinu juluduhum sannan sai kuma wato wannan wato fatin nasu talinu ai taɓa inu ta nutsu wa qulubuhum da zukatansu ma su nutsu ila zikirillahi zuwa ga ambatan Allah ai inda zikiri wato wa'adihi yayin wato ambatan wato wa'adihi alƙawarinsa idan suka ji wa'idi suka ji narkonsa to da hankali sai ya tashi su shiga makarkata su rasa inda za su shiga saboda in an ji wato narkon ubangiji abin ba wasa bane eh to kuma in suka ji kuma alƙawarinsa to shikenan sai kuma zuciya ta nutsu sai a ga cewa babu shakka akwai akwai dai mafita eh da farko in ka ji wani sai ka kamar ba mafita in kuma ka ji na alƙawarin sai ka ga a babu shakka akwai mafita sai kuma mutum ya samu nutsuwa shikenan ya dawo cikin hayyacinsa Mm.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء Na'am.
قال شهر من شبيان shahar ɗan hausa min ya ce
قالت أم الدرداء رضي الله ummu عنها darda ya allah ya da ita ta ce أنما الوجل في قلب الرجل wato tsoro a cikin zuciyar nam- namiji كاختراق السعفة wato aha اختراق السعفة a to ban fahimta ba yayi magani ba eh a kasu ai daga farko haɗin magana ta haɗu innamal wajh innamal wajh fi qalbi ar-rajuli to tsoro a cikin zuciyar wato namiji katraqi sa'afati kamar wato kutsawar wato a safatu gashin gashin ka
ikhtiraqi sa'afati to wato konewa eh konewar gashin ka amma tajid al-shiriyata ومنها a yi haƙuri yayi yayi. Eh, ba- ina ganin a haƙuri da karatun nan ba a sa- ba a samu kansa ومنها yana daga cikin da أن الانشرار ta aika ji ne أنت تشعر
shi ne rawar
أمر مستجلب للرهبة wato abu ne wanda yake janyo rahama قال عليه السلام manzo Allah alaihi salam ya ce إذا قشعر رجل العبد idan bawan wato idan wato fata bawa wato ta raurawa من خشية الله saboda tsoron Allah حتى أن ذنوبه حتى أن ذنوبه ah, حاتت أن ذنوبه Wato ليست sai ta wa- سكتت sai ta wato sai ta yanyanke zulbansa su su su wawwaɗi كما su saraya كما حتى أن مسجلة اليابسة ورقها kamar alam alam ne kamar ta لا hatu يتحات عن الشجرة اليابسة wato kamar yadda wato ganyen wato bu- bishiyar da ta bushe yake sassauka yake faɗuwa daga cikinta وأن عليه السلام an karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi salam إذا تشعر تلك الأمد من خشية الله idan wato jikin mutum ya raurawa saboda wato tsoron Allah حرمه الله على to النار Allah zai haramta wannan jikin ga wuta ولما اتخذ الله إبراهيم خليلا yayin da wato abin da Allah ya riƙi annabi Ibrahim badadi ألقى في قلبه وجلا wato sai ya jefa tsoro a cikin zuciyarsa فإن أنا قلبه na hata yin wato wato hannun zuciyarsa يسمع من بعيد wato motsawar zuciyarsa ana jinsa daga nesa كما يسمع حفقان الطير في الهواء kamar yadda ake jin wato bukar tsuntsu a wato a iskar sama to tsoron Allah shi dai ake nema Eh, da abin da mutum zai yi zo ya yi ikhlasi a cikinsa ya isa magani
قال قتادة malam kasa duje ya ce هذا نأت أولياء الله na'am هذا نأت أولياء الله wannan shine wato wato sifofin wa- bayan Allah نعتهم بأن تقشعر جلودهم shine sifarsu shine wato jikinsu ya rika makayarkata وتطمئن قلوبهم amma fa zukatansu suna nitse ولم ينأتهم بذهاب عقلهم wato bai siffanta su da zubar da tafiyar hankalinsu ba وعن عبد الله بن عبد الله بن الزبير an karɓo daga abdullahi ɗan abdullahi ɗan zubair قال kana ya ce قلت لجدتي اسماء بنت ابي na ga na ga kakata asma'u ya sayi na abubakar رضي الله عنه allah ya dinda shi كيف كان اصحاب رسول الله يفعلون yaya sabon manzo allah suka zama suna aikatawa إذا قرئ عليهم القران idan aka karanta musu alkur'ani ya suke yi قالت kala sai ta ce كانوا كما دعتهم الله sun kasance kamar yadda allah ya siffanta su تجمع اعينهم idanuwansu suna kuka وتقشعر جلودهم wato jikinsu kuma yana makyarkyata قال kala ya ce فقلت لها sai na ce da ita ان ناسا اليوم yanzu mutane a yau اذا قرئ عليهم idan القران aka karanta musu alkur'ani خر أحدهم مغشيا sai عليه ɗayansu sai ya faɗi yana wato mai suma قالت أعوذ بالله من الشيطان su الرجيم ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim والرؤيا an rawaito أن ابن عمر رضي الله an ce abdullahi dan umar Allah ya dade su مر برجل ya shuɗe da wani mutum من أهل العراق daga mutanen iraq ساكت ya faɗo فقال kada sai ya ce da ما shi بال هذا ما بال هذا me ya halin wannan mutumin da ya faɗi قالوا إنه sai suka يقرأ ce عليه القرآن shi dai idan aka karanta masa alkur'ani أو سمع ذكر الله ko ya ji ambatan Allah سقط sai ya faɗi قال ابن عمر رضي الله عنه sai abdullahi dan umar Allah ya dade shi ya ce قال نخشى الله mu dai muna tsoron Allah قال اسكت amma ba za mu faɗi ba قال ابن عمر رضي الله عنهما wallahi dan uwar Allah ya faɗa Allah ya dade su إن anna shaytana hakika dai shedan yadkhulu fi jawfi ahadihim yana shiga cikin wato ɗayan su ma kana hadha sani'u ashab ma kana hadha sani'u ashabi muhammadin wannan bai zama abin aikatawa sahabban annabi muhammadu ba
akwai na ƙarya ke eh ha kwarai da gaske yanzu ma su ma da shi
yanzu malam kabiru su nan misali hakikan nan duk ba ƙarya ce ba ai duk ƙarya suke ko Eh, mutum ya ji zaba ƙarya ai da da ana yi Eh, ai ka ai ka ga wato tun daga wancan zamanin tun daga wancan zamanin ake fama da irin wayannan abubuwa
wannan iyo ya kwalla ihu kamar gaske in ko ba gaske gina tun wancan tun daga wancan zamanin ake ta fama da irin wa'annan abubuwan kuma wato abin da yasa nake ce mana da'ima mu dai mu gode wa manzo Allah mu gode wa Allah da ya mu cikin al'umma manzo Allah ai kamata in ana karanta Qur'ani kana jin Qur'ani kana jin abin da Allah ya faɗa a gan shi a jikinka a gan shi ma a cikin fuskarka a gaya ka canja amma yanzu ka tara mutane su a ta karanta alkurani wasu ma ana karatun qur'ani suna hira ba ma sa tunanin me Allah ya faɗa a cikin qur'ani ai kamata ya ana karanta qur'ani ka zama kana kana jin sa yana jin ka kana jin sa a jikinka eh shi yasa to ya kamata mu duba mu kalli mu kalli zukatan mu da imanin mu eh yanzu sai a zo ana karatun Qur'ani wasu suna hira suna hira hira suke yi maimakon su tsaya su ji ma me Allah ya faɗa me Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani kai Qur'ani ko baka san abin da ake faɗa ba daɗi ne shi ko baka sani ba ko baka iya larabcin ba ka za ka iya cewa za ka san fassara abin da aka karanta sai ka ji daɗin sa ana jin sa kana jin daɗi ko baka fahimta ba to amma fa sai abin in ya zauna a cikin zuciyarka sai da imani cikakke a cikin zuciya a shi yasa akwai hadisi ne matsala da ke cewa wato ba wanda ya fi laifi irin wanda Allah ya bashi Qur'ani bai dauki cewa Allah ya bashi wani abu ba an baka Qur'ani amma kai baka san ma kanka ba baka san Allah ya baka ba baka san abin da Allah ya daraja abin da Allah ya baka ba ko kaga ai al'umma a ran maza na sallallahu alaihi wasallam mun samu baiwa da shi ana ta karatun qur'ani kuma a yara ƙanana kaga sun haddace wanda sauran al'ummatai ba su samu wannan ba eh haka mun zamanin annabi Musa ya ce mutum uku ne kawai suka haddace ma a taurat mutum uku ne da shi da Haruna to aka ce akwai Kalibu ya haddace rabi Haruna ya haddace rabi in ka hada su shi ne guda ɗaya zamanin maza Allah ku gashi ne yara ƙanana eh alhamdulillah mun gode maka ya Allah to cewa idan muka tsaya
sha'iru ne da ya zuwa eh takshairu minhu juludul ladina yashawna rabbahum wato cikin wa'anda suke jin tsoron ubangijin su tana raurawa inda zikiri idi yayin ambatan narkonsa eh sun matalini sannan sai ta samu nutsuwa wato su- sai ko wannan fatin nasu da jikin su samu nutsuwa kwakwalwar da suka ta zo ila zikirin lahi wato zuwa ga ambatan Allah yayin da zikir wa'adi yayin wato ambatan wato alƙawarin sa zalika hudullah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء wancanan ka ayi wancanan ka littafi shine shirya Allah ne wanda yana shirye da wanda ya so bihi da shi ومن يضلل الله فما له من هاد duk wanda Allah ya fitar da shi to ba yi da mai shiryawa eh in dai Allah ya fitar da mutum to ba wanda zai shiryar da shi dan da da wani zai iya shiryar da wani kamar yadda ruwaya ta zo ma- mai dimbin yawa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Dalib da ya da ya shirya ya zama musulmi ko da yake akwai wasu ruwaye sun ce kafin ya ya- kafin ya cika yayi ta kalmar shahada eh amma Allah sai da shafa innaka la tahdi man ahbabta eh walakin Allah yahdi man yasha yace duk wanda Allah ya shiryar to shine shiryayye kuma ba wanda ya isa ya fitar da shi Mm.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة haka nan wanda kuma Allah ya fitar da shi to ba wanda ya isa ya yi wanda kuma ya shiryar da shi ba wanda ya sai fatar da shi to afa man yattaqi bi wajhihi yawmal qiyamah afa man yattaqi yattaqi din nan ma'anarsa ya riƙa shin yanzu wanda wato ya riƙa bi wajhihi su al'azabi wato ya haɗu ko kuma wato ya haɗu da wato azabu su al'azabu muna azaba bi wajhihi da fuskar sa ranar alkiyama ai ashaddu mafi tsananin sa bi an yulqa fil nari shine wato a jefa shi fil nari a cikin wuta maglulatun yadahu ila nuquniki ko wato abun kukumce wato hannayensa zuwa ga wuyansa to wanda aka yi masa haka aka yi masa kukumi wato aka jefa shi a cikin wuta aka haɗo kafarsa wato da hannayensa aka aka ɗauko kai hannayensa aka haɗa da wuyansa aka yi masa wannan kukumin ya zamo kaman amina wancan aka yi masa wato wannan kukumin eh aka jefa shi a wuta ya zama kaman amina kamar wanda ya amince minu da gare shi bi duhul jannat da shiga aljanna ai kaga ba su zama guda ɗaya ba su zama ɗaya ba mm kila وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون sai aka faɗa azzalimai su ne kafiran maka aka ce musu kuɗanɗani ma kuntum taksibuna abinda kuka zama kuna wato aikatawa kuɗanɗani jaza'ahu sakamakon sa كذب الذين من قبلهم فاتيهم العذاب من حيث haisu لا la يشعرون yashkurun waɗanda suka gabace su su ma sun sarrafantar da manzanninsu ai kazzaba lazina min qablihim rusulahum wato wanda suka gabace su sun sarrafantar da manzanninsu bi itiyanil azab cikin zuwa zuwa da azaba duk manzannin da suka huce suna ga al'ummar su za a yi wato tashin alkiyama za a yi sakamako eh kuma sai su yi musu in suka yi musu sai su ce in ma gaskiya ne abin da yake faɗa a fara yi musu azaba a duniya a sauko abin da za a sauko da shi eh to shine wani yake cewa wa'annan wanda suka gabace su ma suka gabaci ma'ana kafiran maka eh su ma sun sarrafantar da manzannin su itiyan azabi cikin zuwa azaba ba a ce humul azab sai azaba ta zo musu don haisu la ya shukuru ta inda ba sa hasashe ai min jihatin azaba ta zo musu daga jiha wanda la ta haɗu bi balihin ba ta ɗarsuwa a cikin zu a cikin zukatan zu فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا sai Allah ya ɗanɗana musu alfiziya wato wulaƙanci da kunyata ai azilla wulaƙanci wal hawan da wulaƙanci da kaskanci kai da wulaƙanci min almasih daga shabewa wal qatl da kisa wa gairihi da waninsa sai ɗanɗana musu wannan fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون wallahi azabar lahira ita tafi girman azabar duniya to lokanu ya lokanu da sun kasance su masu zuwa to sarrafantar da manzala da sun zama ya alamu da sun san azaba ha azabar lahira ba kan zabu da su sarrafantar da manzala ba ai abin da suke bai sani ba ne eh da sun sani sai aka kyallama musu suka ga abin da ake ciki da ba su yi ba eh ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون yatazakkarun wallahi haƙiƙa mun saba misali mun saba wato mun saba wato la qaddaramna lin nas fi hadha alquran min kulli masal wallahi mun saba wato dukkan wani misali mun saba shi mun zo da shi lin nas ga mutane fi hadha alquran a cikin wannan alqurani mun zo musu da shi ne kuma wannan misalan a cikin alqurani la'allahum yatadhakkarun ko su sa wa'azu idan suka ji abin da aka faɗa bai dace su wa'azu shi yasa duk muka kawo musu wannan قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون Al-Qur'anin ai shi wato wannan Al-Qur'ani Qur'ani ne Arabiyan Balarabi eh wato hali ne mu- mai karfa zance Qur'ani ne Balarabi gair zi'i wazo ba mai wata wato karkata ba ai nesa ai lubsin ba wani likitarwa a cikin sa wa ikhtilafin da sabani duk babu a cikin Al-Qur'ani ba wani abu a cikin Al-Qur'ani za a ce ya rikitar ko kuma a ce wani abu wato a cikin alkur'ani da ya sa ya kawo sabani babu shi daidai yake Da duk wannan mun yi shi da Allahum ya taqul kubra ko sun sa shi tsoron kafirci ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل to daraba Allahu masal Allah ya saka misali misali lil mushriki da mai shirku mukafiri kenan mai tara wani abin bauta da Allah wal muwahhid da kuma mai kadaita Allah sai ya saka wannan misali ga mushriki ga muwahhidi mai kadaita Allah yace masalan wato ya rika wannan misali rajulan mutum ne eh fihi shuraka'u wato kamar bawa ɗaya ne sai ya zama da waɗansu waɗanda suka mallake shi ba mutum ɗaya ba ne eh waɗanda suka mallake shi mutane ne da yawa eh da kuma wani bawan shi ko mutum ɗaya ne ya mallake shi yace to shi wannan bawan da wato mutane da yawa suka mallake shi yanzu idan ɗaya daga cikin wanda suka mallake shi ya zo ya ce masalan ya ce yi gabas ka samu min kaza sai ɗaya kuma ya ce da shi yi yamma ka samu min kaza to wa zai bi a cikinsu eh wannan ya ce yi gabas wannan kuma ya ce kuma duk sun mallake shi kowa yana da rabo a cikinsa eh to ina zai yi kenan kun ga ba yadda zai to sun zama ɗaya da wanda yake bawa ne na mutum ɗaya wanda wannan ɗayan shi ne zai ce yi kaza kuma ya yi wannan abin ba wani kokonto a ciki an kaga ba za su zama ba za su zama ɗaya ba to shine Allah ya saka wannan misali ya ce misali ne rajula mutum ne fi shuraka wa mutu shaki suna wato akwai masu mallaka sun tarayya a cikin sa mutu shaki suna masu jayayya su su ne suka mallake shi kuma amma jayayya jayayya suke tayi yawa a ciki kuma sayyi'atun akhlaqun wato dabi'un su kuma munanan dabi'u suke da shi ka gani ga jayayya ga munanan kowanne a cikin su yana da mummunar dabi'a to wa rajulan da mutumin da kuma salama shi kubutacce ne ai khalisan kubutacce ne li rajulan ga mutum daya eh to hal yastawiya ne masalan hal yastawiyani mathala su yanzu za su yi daidai a bisa misali ai tamyizun tamyizi ne ai la yastawiya ne ba su yi daidai ba al'abdu li jama'atin bawa ɗaya na jama'a da yawa wal abdu li wahidin da bawa kuma na mutum ɗaya fa innal awwala san dai wato bawan nan na farko za ta raba minhu kullum min maliki khidmatahu idan kowanne daga cikin mamallakansa suka nemi wato ya musu wata hidima fi waqtin wahidin a lokaci ɗaya ta hayyara shikenan sai ya dimo ce ya gigice ya rasa man fi man ya dimo cikin wa zai hidimta wa minhu daga cikin su eh wa haza masalul lil mushriki wannan misali ne na mushriki wasani na biyu kuma shine misali lil muwahhid ga kada ta Allah eh ka gani ba su sai rasa ma wa zai bi a cikin su wannan ko ka ga sai mutum ɗaya ne mallake shi shi kawai zai bi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa da wushi kadai bal aktharuhum la ya'lamun wanda yawan yawan wato mutanen maka wato la ya'lamuna ba sa sanin ma yasiruna ilahi abinda za su koma zuwa gare shi min azab daga azaba wa yushrikun shine sai suke yin shirku innaka mayyitun wa innahum mayyitun mayyitun kai dai ya rasulullahi wannan zance ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh kai mai mutuwa ne su ma mayyituna masu mutuwa ne sai ta mutu sannu za ka mutu waya mutu ne su ma sannu za su mutu to falashe ma ta tabil mauti ba dari ko da mutuwa eh dan mutum ya mutu ba za a yi dari ko da mutuwa kai ma za ka mutu eh ba in wani ya an ce wani ya mutu ba za ka aibata shi dan ya mutu ba kai ma za ka zo ka mutu ba wanda ba zai mutu ba eh nazaba nazalat wannan ayat ta sauka ne lamma stabdu mautahu yayin da suka ga jinkirin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga ana ta turawa bai rasu ba, bai rasu ba, bai rasu ba to shine suka yi ta surutu suka yi ta wato dani ko suna ta surutu akan haka sai Allah ya ce to zaka mutu su ma za su mutu to haka ai ba wani abin aibatawa a ciki eh sun mai nukum thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun Simon sannan kuma wato innaku haƙuƙa ne ku ayyuhan nasu ya ku mutane wato fi ma bainakum cikin abin da yake tsakanin ku minal mazalimi na daga zalunci zalunci wannan ya zalunci wannan wannan ya zalunci wannan to yawmal qiyamati ranar alqiyama tahtasimuna za ku yi ta husuma inda rabbikum a wajen ubangijinku an zo hisabi wane ya cuci wane wane ya ɗebi kuɗin wane eh, wane ya yi wa wane annabimanci wane ya yi riba da wane to za zo a zo a ta kuma wasu ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu alhamdulillah Wallahu sha ɗaya.
wallahu sha'ala
Wallahu sha ɗaya.
wallahu sha'ala